bayan haka lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na dubu da ɗari uku da tisi'in da shida a yau a za mu tashi akan hadisi na dubu da ɗari uku da tisi'in da bakwai wanda yake ƙarƙashin babu jubi zakati الإمام البخاري حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد ابن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال daga abu huraira radiyallahu anhu ya ce wani balaraban ƙauye ya zo ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faƙala ya ce dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul janna ya ma'aikin Allah nuna man wani aiki wanda in na yi shi zan shiga aljanna قال تعبد الله ولا تشرك به تعبد الله لا تشرك به شيئا ka bauta ma Allah ba ka haɗa Allah da wani abu wajen bauta wa tuqimu salatal maktuba kuma ka tsai da sallah wadda take ta tilas wadda take ta farilla wa tu'addi zakatal mafruda ka ba da zakka wadda take ta farilla wa tasum وتصوم رمضان كي أزم وتر رمضان قال سوى النبى لاربا قوية والذي نفسي بيده نارا تيد ألا وندا رينا يكهننشي لا أزيد على هذا فزن قارا أكن هكذا فلما ولى لوكة دي بعد بايا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمعك الله يتي man sarrahu duk wanda yake farin cikin an yanzura ila rajulin min ahlil janna ya ga dan aljanna falyanzur ila hada ya kalli wannan الإمام البخاري حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا wannan hadisi na abu huraira ne wanda ke ba da labarin wannan mutumin ƙauye al'arabi balarabe kuro amma in aka ce arabi shine mutumin da yake zaune a ƙauye shine su ake ce ma al'arab wajen jam'i ɗayansu ana ce masu arabi suna zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suna mashi tambayoyi wanda sahabban annabi suka ce suna murna su ga wani balaraban ƙauye ya zo don shi ba ruwan shi wani ababe wanda sahabbai wanda suke tare da annabi suke jin kunya suke jin nauyi shi ba abin da ya kwankan shi in ya zo kawai sai ya buɗe to don haka suke farin ciki da balarabi ya zo ya tambayi annabi wannan gashi ya zo ya ce ma annabi ya gwada mashi aiki wanda in ya aikata shi zai shiga aljanna sahabbai sun sha bamban da mu mu yanzu mafiya yawa mutane hanya ta duniya suke nema kaka za kai kai kuɗi kaka za kai kai abu kaza su sahabbai ba wannan ya dame su ba kadiba wannan sauban ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa na arwala ya ce mashi salli sal ya sauban roƙi abin da kake so ka san in annabi ya ce maka roƙi abin da kake so to kasancewa bukatar ka ta biya komi za ka roƙa al'amurra ne na duniya ko al'amurra ne na lahira an gama rabi'a ne rabi'a ne hadithi na sauban shi rabi'a ne sal ya rabi'a annabi yace mashi roki abin da kake so ya kai rabi'a to a wannan lokacin rabi'a mi yace cewa yi as'aluka murafaqataka fil janna Allah ina roƙon Allah ya sa in zamo gani ga ka a cikin aljanna ina tare da kai bai roƙi kuɗi ba bai roƙi wani matsayi ba wannan duka ba a kansu yake ba abin da ya dame su shine lahira to sai annabi ya ce a inni ala nafsika bi kasrati sujud in dai aljanna kake so to ka taimaka mana ga kanka bi kasrati sujud da yawan azagoshi ga Allah madaukakin sarki Allahu akbar
to nan gashi ya zo yace dullami ala amalin idza amiltuhu dakhaltul janna za ku ga wannan daban-daban yake zuwa wani mutumin ya zo ya tambayi annabi me zai sa shi aljanna annabi ya ce "Ka- ka bar hushi la taghdab Na'am wani ya zo ya ce faɗa mani abin da zai sa ni aljanna abin annabi ya faɗa mashi wani abin daban to wannan da ya faɗi haka sai annabi ya zano mashi ababe wanda za su shigar da shi aljanna qala ta'budullaha la tushriku bihi shay'a ka bauta ma Allah ya zamo ba ka haɗa Allah da wani a wajen bauta nan ba a kawo akwafi ba alkur'ani da ya zo da wa abudullah sai ce wala tushriku bihi shay'a kenan akwafi ne na jumla akan jumla wa abfuka alfi'la ala alfi'li yasih kenan ta'budullah wala tushrik bihi shay'a kuma jumla ce aka yi akwafinta akan jumla ka bauta ma Allah ƙari akan haka kuma kar ka haɗa shi da abin bauta. To amma lokacin da aka ce ta'budullah sai aka ce la tushriku bihi shay'a ay hala kaunika kana mai kadaita Allah ba tare da kana haɗa shi da wani a wajen bauta ba. Wa tuqimu salata al-maktuba ka tsai da sallah lokaci da ya wuce a hadisi na baya mun ji inda ake tsai da sallah ya sha bamban da yin sallah ka tsaye da sallah wadda take ta tilasta wajibi su ne salloli wannan guda biyar a yini wato addin zakatul mafruda ka zo ka ba da zakka wadda take ta tilas ba sadaka ba ta naga dama zaka wadda aka wajabta ma mutum wadda take cikin rukunnan musulunci guda biyar wata sumu ramadan ka azumci watan ramadan waɗannan su ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarce shi da shi Kala sai wannan balaraban ƙauye ya ce wallabi nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda raina yake hannun shi la azidu ala hadha ba zan ƙara akan haka ba falamma walla yayin da ya bada baya قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع أيكم الله يتي من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار من أهل الجنة من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا duk wanda yake farin cikin ya ga ɗan aljanna to ya kalli wannan wannan hadithi shine malamai suke istidlali da shi sau da yawa akan cewa ba wata sallah wadda take ta tilas in ba wannan guda biyar din ba witri ba tilas ba ne mabiyan abu hanifa wajen su witri wajibi ne kuma in ka kalli nassosi wadda ke zuwa da wajabci da umarni da yin witri din zaka ji suna da kusan gaskiya annabi zai ce auturu ya ahlal qur'an kuma akwai hadisai da yawa wanda annabi ya magana akan umarni da yin wutri din shi kan shi hamma al-imamu ahmad yake cewa wanda bai ke barin wutri rajulu su mutumin banza ne to wannan hadisi shi ke hana a sa wata sallah a ce tilas ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce ba zai kara akan haka ba ya ce tun mai son ya ga ɗan aljanna ya kalli wannan nan wallazi nafsi biyadihi wanda raina yake hannun shi Allah kenan annabi ma yana irin wannan rantsuwa wannan yana nuna mutum zai iya rantsuwa ba tare da ansa shi ba dan ya karfafa magana wadda yake yi wallazi nafsi biyadihi ga hannun shi wannan ya nuna dangana hannu ga Allah madaukakin sarki wanda Allah ya ambata haka a cikin alkur'ani da ya ce ya iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya kai iblis me ya hana ka ka yi sujada ga abin da na halitta bi yadayya da hannuwa na biyu haka Allah ya ce astakbarta am kunta min al'alin idan wannan yana nuna tabbatar ma Allah da hannuwa kaka suke ba mu sani ba sai abin da annabi ya labarta mamu da annabi ya tashi zai yi bayanin yaya Allah yake wajen hannuwa ya ce kilta yadda rabbi yamin dukkan hannuwa na Allah Ubangiji na dukkan su dama ne to wasu sai suka ce a in aka ce yana da hannuwa kenan dan adam ke da hannuwa kamar ka kamanta shi da shi ne sai suka ce a lima khalaqtu biyadayya da abin da na halitta wai annabi adam kenan biyadayya sai suka ce a maimakon a ce da hannuwa na biyu sai a ce da kudrata to malamai suka ce inda kudura ne a dangare babu Allah ya halicce shi da kudurar shi ba kenan menene bambanci tsakanin adam da wani shi shi ne Allah ya halicce shi da hannuwan shi biyu shi ne ya bashi bambanci da sauran halittu amma dukkan halittu Allah ya halicce su ne da kudurar shi kenan wannan kuskure ne sannan kuma malaman aqida sun hana a tabbatar ma Allah da fiye da kudura guda kudura ce Allah ya sifantu da ita wanda ta ta'allaku bi jami'il maqdurat ba a kudura guda biyu ba a uku ba a hudu Na'am.
a dangana su ga Allah kenan in ka ce biyadayya ka ce kudura kenan sai ka ce kudura biyu kenan to malaman tauhidi kuma ba za su barka haka- akan haka ba don haka dai in Allah ya faɗi abu muna maimaitawa kamata ya ke wanda ka fara karatun aqida abin da ya kamata ka fara koyo cewa Allah ya sha bamban da halittar shi wajen zatin shi da sifar shi da ayyukan shi duk abin da ka ji an ce na Allah ne to ya sha bamban da naka wajen komai ga ma ababe yanzu wanda muke mu'amala da su za a iya sa musu wani suna su- a ce suna da kai suna da fuska suna da baya amma bai nuna an kamanta su da kai ko waya wannan da wadda kake kira da ita ka san tana da fuska in aka ce nuna fuskar ta ka san inda zaka nunawa in aka ce nuna bayan ta ka san inda zaka nunawa to yana nuna ta yi kama da kai kenan saboda kana da fuska tana da fuska kenan dukkan abin da ka sani to Allah sabanin haka yake la azidu ala hadha wannan yana nuna in mutum ya tsare abin da aka fardanta mashi zai shiga aljanna kuma ba abin da za ka bauta ma Allah da shi kamar abin da Allah ya wajabta maka shi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bayan da za a yi inji Allah ya ce ya kusance ni da wani abu fiye da abin da na wajabta mashi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba amma kuma wajen nafila bawa na in dai zai yi ta yin nafila ba zai gushe ba yana ƙara kusanci gare ni har in kai in so shi in kauna so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih zan zamo ganin shi wanda yake ji da shi eh, ganin shi sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zamo jin shi wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da gani wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu yabtashu biha da hannu wanda yake kamo da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kafashi wanda yake tafiya da ita la in sa'alani la utiyanna in ya tambaye ni ya roƙe ni zan karɓa mashi to wannan hadisi yana nuna kenan masu komi Allah sun samu hujja kenan saboda Allah ya ce zan zamo hannun shi wanda yake kama abu da shi jin shi ganin shi kafar shi wanda yake takawa kenan sun samu hujja akan cewa masu hulul akwai aqida ta hulul wanda wai Allah yana shiga kowa da haka sai a nuna ma takalmi sai ka ce Allah ne to yanzu da sun samu hujja kenan na'am ba su samu hujja ba na'am saboda wannan ya nuna maka Allah daban yake su daban suke saboda Allah ya ce la in sa'alani sa'ala fi'lu madin mabni ala al-fath wal fa'ilu damir mustatir جوازا تقديره هو والنون نون الوقاية والياء ضمير مبني في محل نسب مفعول به kenan la in sa'ala ne akwai sa'il akwai mas'ul akwai mai roƙon akwai wanda aka roƙa kenan wannan ba su da hujja akan wannan eh wannan Allah ya ce zan zamo ganin shi wanda yake gani jin shi wanda yake kenan ba zai ji wani abu ba sai wanda Allah ya yarda da shi ba zai kalli wani abu ba sai wanda Allah ya yarda da shi ba zai kama wani abu ba sai wanda Allah ya yarda da shi ba zai taka ya je wani wuri ba sai wanda inda Allah ya yarda ya taka ya je wannan shi hadisi ke nihi dan inda yana nufin Allah zai zama ka to la in sa'alani la utiyanna da zai roke ni zan bashi kenan akwai wanda aka roka akwai wanda zai bada والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا كنا إن كريك فرلي ذاك شكا الجنة sakaci wanda mutane ke yi balle ma wajen abin da ya shafi ramadan kiyaye nafila da yin wofi da farilla sai ka ga mutum wani lokaci in yana daga cikin masu gidaje masu sanyi in ya ga dama azumin dan bilis zai yi in yi kwancin shi cikin sanyi sallar al-zuhur da la'asar tana iya ta wuce in ma ya tashi sa waya wadda za ta sada shi sai ya sa kusan magrib don ya tashi cikin yana mulji baccin shi sai magriba ta zo ta yi sai ya sha ruwa akwai waɗanda suke haka nan ban san nan ana yin haka nan da yawa ba amma larabawa da yake su 'yan hutawa ne daman da ramadan sai a cika dare a sanyan da za a yi dai sallar asuban ma wani lokaci in an yi suhur kawai barin ta ake a ci gaba to daman hutu da suke ɗauka na ayyukansu suna ɗauka shi ne cikin ramadan wannan kuma haka ya kamata ƙasashe na musulmi su koya ramadan wata ne wanda yake akwai wahala na zuwa aiki da dawowa ga azumi to su larabawa dama in suna da wata wanda suke ɗaukar hutu sai su ɗauke shi cikin ramadan suna da wata guda wanda suke ɗaukar hutu sai su maida shi cikin ramadan to wasu su za ku ga in suka tashi za su iya kwanta wannan fa in yi suro fa wallahi sai da magariba yake farkawa inna lillahi ba wai yan gari ba haka ɗalibai ma don lokacin farkon zuwan mu misra dubu biyu da ɗaya wallahi wani irin azumi ne aka yi mai daɗi cikin sanyi wallahi wani in yi suhur ya kwanta sai da magariba ya tashi subhanallah to ka gani yanzu kuma sai mutum ya tashi shi ne farkon wanda zai zo masallaci wajen tarawih shi ne farkon wanda zai yi kazaji yake kawai ya zo da wani abu kuma bai yarda tarawihin nan ya bar shi shi yana ganin ya zo da wani abu to ka riƙe sallolin nan guda biyar ya zama na kana yin su kan lokaci sun fiye maka ka je kana neman tarawihi da za ka yi salloli biyar kawai akan lokutan su tare da liman da yadda ya kamata ka yi su ya zama na ramadan ya wuce ba kai tarawihi ko ɗaya ba shi ya fiye maka alkhairi da ka rinka bacci kana barin sallah asuba ko kana barin sallah ta azhur da la'asar wannan akwai matsala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ke farin cikin ya ga ɗan aljanna to ya kalli wannan wannan ke nuna maka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata sahabbai guda goma wanda ake ce ma al'ashara al-mubashsharuna bil janna wannan ya nuna maka ba su kaɗai bane Mm.
kaga wannan mutumin yana ciki kuma la'alla ka taɓa jin kissa ta ukasha shi ma kaga yana ciki don haka akwai su suna nan suna da yawa akwai matar da take farfadiya ita ma tana ciki to akwai wanda annabi ya ma bushara da yawa amma cikin hadisi guda ya ambata waɗannan sahabbai wanda ake zanawa ɗinnan الإمام البخاري يتي حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو, حم أبو جمرة آه، قال سمعت سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم daga Abdullahi ibn Abbas ya ce akwai baki na Abdulkaisi wanda suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama فقالوا يا رسول الله سكت يا مأيكن الله إن هذا الحي أي ودنا قبيلة من ربيعة دقتكن مثال الربيعة لي وسبحان قال لي دقتكن لا رباوة قد حالت بيننا وبينك ودنا قبيلو na rabi'a sun sha makance tsakaninmu da kai a kufaru mudar sun sha makance tsakaninmu da kai kuma akwai yaƙi tsakaninmu bayan da za a yi matsallako mu zo zuwa gare ka cikin sauƙi kenan ana iya a tada hankali ko a yi wani abin da ba shi ba ne saboda ba a shiri walasna nakhlusu ilaika illa fi al-ashhur fi ashhur fil- fi shahr al-haram ba mu iya kawa gare ka illa fi shahr al-haram sai cikin wata wanda yake mai alfarma famurna fi shay'in ka umarci mu da wani abu wanda na akhudhu hu ank wanda za mu karɓi wannan abin daga gare ka wanda aiki ne na alkhairi ko kuma ka hana mu abin da yake na sharri wa nad'u ilaihi man wara'ana kuma in mu muka karɓa muka yi aiki da shi waɗanda ke bayan mu in muka koma sai mu yi masu umarni da su yi irin wannan abu qala amurukum bi arba'in ina hana ku ababe guda hudu ha amurukum ina hana ku A- amurukum eh ai asalin shi a amurukum ne amurukum bi arba'in ina umarnin ku da ababe wanda suke guda hudu aslan amurukum ne sai aka yi mai da hamza din alif sai zama amurukum ina umarninku da ababe guda hudu wa anhaakum an arba'in ina hana ku ababe wanda suke guda hudu al-imanu billah wa shahadati an la ilaha illallah wa aqada bi yadihi hakaza idan waɗannan sai annabi ya nuna da hannun shi wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa tu'addu khumus ghanami eh, ghanam- ma ghanimtum annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa shahadata Allah ilaha illallah imani da Allah shahadata Allah ilaha illallah wa aqada bi yadihi ya nuna da hannun shi hakaza wa iqamis salati wa ita'iz zakati kenan da tsai da sallah da ba da zakka wa an tu'addu khums ma ganimtum kuma ku ba da ɗayan biyar ɗin abin da kuka ribanta wajen yaƙi sai ya ce wa an hakum ina hana ku an arba'in daga ababe wanda suke guda hudu an dubba shan abin eh? shan abin da aka jika a cikin gora dubba gora kamar akwai gora dai in an san dai gora ko menene gora irin ta kwari abin kwarya amma yana da wani kala yawwa gora walhantam da kuma ita ma wani abun zuba abin sha ne wanda yake tsanwa wannan ƙiri da kuma abin da aka kwarkware ice sannan aka rinka jiƙa wani abu ciki wal musaffat shi ma nau'i ne na ƙwarya wadda take tsanwa wadda ake sa abin sha ciki waɗannan ababe dukkansu ababe ne wanda larabawa suke tsuma abu ciki to kenan wannan tsime da suke yi an hana shi ne saddan lizzara'a kai ya zamana zai kai su da shan abin da bai kamata ba wannan hadisi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi daga baya kuma ya masu izinin su sha dukkan ababe a cikin kowane abu sai dai kas su sha wanda yake muskir ne ya kai wurin da zai iya ya sa maye وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله idan imani da Allah shine shaida ba abin bauta da cancanta sai Allah idan annabi da ya faɗi waɗannan lokacin da ya faɗi al'imanu billahi shahadati Allah ilaha illallah kenan tafsiri ne na wannan imani billahi ɗin wannan hadisi ya nuna waɗannan ababe an haramta su a farkon lokaci amma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya halitta masu sai dai abin da yake muskil ne wannan hadisi ya riga ya gabata gare mu ina gaba masu ɗaya ba نعم
الإمام البخاري يتي حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة نن عن الزهري قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه بمعنى يزم خليفة وكفر من كفر أي وندي كافر تدقى larabawa ya kafirce man kafara min al-arabi faqala umar sai umar yace kaifa tuqatilun nasa ta kaka za ka ya kan mutane وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله عند النبي ياتي أن أمرتيني إن ياكي متاني سي إن سن تبتت تيوا با أبن بوتا دي تنشنت سي الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله idan duk wanda ya faɗi wannan ya kare kanshi gare ni ya kare dukiyar shi gare ni kuma lissafin abin da ya aikata wanda suke banda waɗannan yana wurin Allah fakana sai abubakar radiyallahu anhu yace wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zaka sai na yaki wanda ya raba tsakanin sallah da zaka fa inna zakata haqqul mali dan zaka haƙƙi ne na dukiya wallahi law mana'uni anaqan da za su hana ni akuya kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama laqataltuhum laqataltuhum ala man'iha da sai na yaƙe su akan hana wannan akuya ɗin. Fawallahi ma huwa illa an qad sharaha Allahu sadar Abi Bakr radiyallahu anhu ana nan ana nan sai Allah maɗaukakin sarki ya buɗe kirji na Abu Bakr akan haka zai tafi akai zai yaƙe su fa'araftu annahu alhaq sai na tabbatar da cewa lalle wannan shine gaskiya wannan hadisi daga Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud nan yana daga cikin eh, fuqaha'u as-sab'a idza qul idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin روايته ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة wannan yana daga cikin fukaha na madina guda bakwai wanda su ake komamawa wajen ilimi ya rawaito daga abu huraira lamma tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu hijira tana sha ɗaya cikin wat- hi- hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana sha ɗaya annabi ya rasu kuma sha biyu ga watan rabi'in awwal kun ji ranar maulidi ranar ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu to yanzu aka zo wajen ƙara nawa da baƙin ciki da farin ciki wane ya kamata a rinjayar muna ga za a yi biki a haifi yaro to in yaron ya zo da rasuwa wani babba a gida sai ka zo ka tarda mutane wajen biki an yi tagumi na'am saboda rinjayar da bakin ciki akan farin ciki to tabbas annabi sallallahu alaihi wa sallama haka ya rasu sha biyu ga watan rabi'in al-awwal sha ɗaya ga hijira ta shi ma'aikin wannan tabbas ne amma haihuwar shi a wannan rana abu ne wanda an yi saɓani a ciki an faɗi wannan maganganu ne da yawa wasu suna rinjayar da sha biyun wasu suna nuna ba haka ba har tara to don haka ba dai wani dalili wanda ke nuna a tashi a yi biki na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an haife shi a wannan lokaci da kamata yi ma a ce rana ce ta bakin ciki da lokacin ne annabi ya bar duniya kuma lokacin wahayi ya bar sauka kenan wannan shi ne ya kamata a rinjayar inda za a yi ɗin takaici ya kamata a yi wa kana abubakarin yani an- abubakar radiyallahu anhu ya zama khalifa kenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sai suka ɗauki abubakar suka aje a matsayin khalifa daman kamar rasuwa annabin annabi yana cikin rashin lafiya ya ce muru a babakarin falyusalli bin nasi sahabbai sun fahimci wannan wanda ke yi ma mutane sallah shugaba daga cikin mutane shi ne ke yi ma mutane sallah to annabi yana kwance cikin rashin lafiya ta rasuwa ya ce ku umarni abubakar ya yi ma mutane sallah tabbas kuma Ali ibn Abi Talib yana wannan wurin amma Aisha radiyallahu anha take cewa shi fa mutum ne wanda yake yana da taushin zuciya in ya je ma zai iya yi ta kuka ma ba a jin abin da yake cewa annabi ya ce ku dai kuka sani mutanen annabi Yusuf je ki ce Abubakar ya ma mutane sallah Larabawa suna da tsari ba a yin haka sai wanda ake tunanin shi ne zai zama bayan annabi akwai lokacin da wata mace ta zo tana tambaya annabi ta ce in ban tarda ka fa ya ce ki zo wajen abubakar wannan dukkan su yana nuna cewa annabi yana rashaha abubakar da ya zama khalifa bayan shi amma annabi bai buɗe baki ba sarahatan ya faɗi haka su 'yan shi'a su ce ali ibn abi talib ne to abubakar lokacin da ya zama khalifa wa kafara man kafara min al-arab wanda ya kafirce daga cikin larabawa ya kafirce akwai wanda suka yi ridda suka bar addinin musuluncin gaba daya akwai wanda suka ce kuma a'a za su ba da zakka a sun ba- su suna ba da zakka amma dai kawai annabi za su ba wani bayan annabi ba za su ba shi ba akwai wanda kuma zakan ma suka ce kawai ba za su bada ba to kenan yaƙi na ahlin ridda da aka yi akwai wanda sun bar musuluncin gaba ɗaya an yaƙe su sannan waɗanda suka ƙi ba da zaka ɗin nan Umar radiyallahu anhu yake ce ma Abubakar kaifa tuqatilun nasa dan takaka za ka yakan mutane wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alhali annabi ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah to su kuma suna cewa la ilaha illallah faman qalaha faqad asima asama minni asama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqi fashi'una idan ya kare kanshi da dukiyar shi illa bi haqqihi sai da haƙƙin shi wa hisabuhu ala Allah lissafin aikin shi da saka mashi da abin da yayi kuma yana wajen Allah kenan su kuma waɗannan mutanen wanda suka ki bada zaka kenan sun ce la ilaha illallah to ta kaka zaka yaƙe su sai abubakar ya ce radiyallahu anhu wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zaka sai na yaki wanda ya bambanta tsakanin sallah da zaka sai malamai suka ce wannan yana nuna dalili ne akan qiyasi za a iya kamanta wani abu da wani abu a basu hukunci guda saboda akwai inda suka taru a cikin wannan hukunci abubakar ya ce fa'inna zaka ta haƙƙul mal zaka haƙƙi ne na dukiya wallahi lau mana'uni anaqan akwai wata riwaya wadda ke cewa iqalan نعم da za su hana ni da baibaya wadda zamanin annabi suna bada ta kanu addunaha ila rasulillahi laqataltuhum ala man'iha da sai na yaƙe su akan hana ta kada umar kenan abubakar radiyallahu anhu ya ɗauki himman yaƙansu umar ya ce fa wallahi ma huwa ai al'amari yana akan haka ba abin da ya kasance illa an sharaha illa an qad sharaha Allah sadra abi bakr sai Allah ya buɗe kirjin abubakar fa araftu annahu alhaq sai na tabbatar da cewa abin da yake kan shi din nan gaskiya ne malamai suka ce wannan ya nuna ana iya a yaƙi wanda ya ba da zaka to amma a yaƙe su akan me ya fita daga musulunci ko bai fita daga musulunci ba malamai suka ce ita zaka ba a sa wanda ya hana ta a fidda shi daga cikin musulunci faɗan Allah maɗaukakin sarki da ya ce fa'in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fi din wannan bai nuna mafhumul mukhalafa in ba su ba da zakka ba ba ‘yan uwanku ne ba a cikin addini ko yaƙa da abubakar radiyallahu anhu yayi waɗanda mutane sun haɗa abubuwa da yawa ne akwai wanda suka yi redda akwai wanda suka ce annabi kaɗai za su ba zakka akwai wanda suka ma hana zakkar gaba ɗaya babu bai'ati ala ita'iz zaka wannan babi ne wanda zai bayani akan sama annabi hannu aza hannu a cikin tafi na annabi dan karfafa alkawari shi ne ake ce ma albai'a ala ita'iz zakati akan ba da zaka Allah madaukakin sarki yace fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din in suka tuba suka tsaya da sallah suka ba da zaka to suna ‘yan uwanku a cikin addini, fa ikhwanukum fi din ‘yan uwanku ne a cikin addini. Al'imam al-Bukhari ya ce haddathana ibn Mumayr qala haddathani abi qala haddathana Isma'il an Qais qala qala Jarir ibn Abdullah بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم jarir ibn abdullah ya ce na yi ma annabi mubaya'a na sa hannuna cikin hannun annabi cewa zan tsaye da sallah zan ba da zakka zan yi nasiha ga wanda yake musulmi jarir ya rike wannan alkawari sai da ya kai in zai sai da maka abu sai ya ce wane abin nan kuɗi in kuɗi ya ɗauka ya baka ya ce kuɗin nan da na baka abin da na karɓa gare ka ya fi soyuwa gare ni akan kuɗin nan da na baka kawai dan kai ya cuci dan mutum wanda yake musulmi babu ismi mani'i zakati wannan babu ne wanda zai bayanin laifi na wanda zai hana zaka wa qaulillahi ta'ala da fadan Allah madaukakin sarki da yace wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wadanda suke tara zinari da azurfa wala yunfiqunaha fi sabilillahi sannan ba su ciyar da ita a cikin hanyar Allah fabashirhum bi'adabin alim ka masu albishir da azaba wadda take mai raɗaɗi yaushe za a yi hakan yau mai yuhma alaiha fi nari jahannam ranar da za a juye wannan dukiyar ta koma wuta ƙarfe da wuta a gare shi fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum a rinka ɗaɗana masu wannan ƙarfe wanda aka juyar da dukiyar tasu ta koma ƙarfe a rinka ɗaɗana masu su ga goshi da sasannin jikinsu da bayansu kuma a rinka cewa haza ma kanastum li anfusikum wannan abin da kuka tara ma kawunan ku kenan fadhuqu ma kuntum taknizun ku ɗanɗani abin da kuka kasance kuna tarawa alkanz tuciya wadda ba a fidda mazaka ita ake ce makanz الذهب والفضة sanannu ne azahab suka ce wai an ce mashi azahab zinari kenan li'annahu yazhab dan ba tsayawa yake wuri guda ba yana tafiya ne wal fidda an ce mata al fiddatu saboda ita ma wucewa take ba tsayawa take ba haka suka kawo sha'ani na al ishtiqaq abu ne wanda yake akwai maganganu na malaman usulul fiqh akai kai shin za a ce yanzu zahab za an ce mashi wai zahab ne saboda tafiya take ibnu hazmin a cikin fisal fil milal wal ahwa'i wal nihal yayi inkarin wannan lokacin da ya zo da magana akan ishtiqaq yace to wane ne yace masu tafiya ita ta riga zinari wannan ya faɗi irin wannan ne lokacin da aka faɗi khail doki aka ce doki an ce mashi alkhailu lil khuyala saboda yana da takama والفضة فضة لأنها تنفض ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا ita ya ga mutane suna yi ta tafiya wajen wanda ke da zinari mai kuɗi zaka ga an zo an yi fada an ciki kofa suna tafiya ila man indahu zahabu ga wanda yake da zinari yake da kuɗi wa man la indahu zahabu duk wanda bai da zinari bai da kuɗi fa anhu nasu qad zahabu mutane za su tafi su bar shi ne رأيت الناس انفضوا إلى من عند رأيت الناس ناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة wai ina ganin mutane suna zuwa su yi wajen wanda suka yana da kuɗi duk wanda bai da kuɗi mutane suna wacewa ne su bar shi wala yunfiquna wannan da suka tara zinari da azurfa ba su ciyar da ita a cikin hanya Allah ka masu albishir da azaba mai raɗaɗin gaske wanda kuma za a yi masu lalas da ita a ranar tashin alkiyama a rinka toya fuskokinsu da sasannin jikinsu da bayansu ana cewa haza ma kanastum li anfusikum wannan abin da kuka tara makawunan ku kenan fa zuku ma kuntum taknizun ku dandani abin da kuka zamo kuna tattara ma kanku wannan yana nuna maka mugun abin hana zaka الإمام البخاري يتي حدثنا الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي أبو هريرة يتي يجي النبي ناتيوا تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت راقما وند أكتارا وند بقى هدا مسو زكا زاسو زوم من إتا سنجنجم mafi alkhairin abin da ta kasance lokacin da take cikin kiba take da yawa take da kiba irin haka za su zo mu mai ita idza huwa lam yu'ti fiha haqqaha in bai bada zakkata ba za su zo su tarda kara da tashin alqiyama tata'uhu bi akhfafiha in kana da dubu duk dubun nan su rinka bi saman kanka suna tattaka ka bi akhfafiha da kwafatanta وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت su ma dabbobi wanda suke tumaki da awaki su ma su zo ala khairu ma kanat lokacin da suka fi koshi lokacin da suka fi yawa su ma in ba a fidda musu zakka ba idza lam yuwati fiha haqqaha in shi mai su bai ba da haƙƙin su ba bai ba da zakkar su ba za ta zo tafa'uhu bi azlafiha ita ma ta rinka taka shi da wannan kwafatan nata wa tanfahu bi quruniha ta rinka tinnin shi da kafanta wa qala wa min haqqiha yana daga cikin haƙƙi na raƙuma da shanu da sauran dabbobi an tuflaba alal ma' a zo a tatsi nonon wurin da mutane ke ɗifan ruwa wurin taruwan mutane don a ba mutane su sha ɗabi'a ta larabawa suna zowa su ba da sadaka ta nono ne wurin da ake taruwa ɗiban ruwa don shi ne ke tattara mutane da yawa kowa ya zo ɗiban ruwa wani ya zo ya shayar da dabbobin shi ana samun wani ɗan taro kenan tatsan wannan nono na wannan dabbobi a zo a raba ma mutane yana daga cikin abu wanda zai ba mutum lada. Wala ya ati ahadukum yawmal qiyama bishatin yahmiluha ala raqabatihi laha yu'ar kan wani mutum ya zo da akuya ranar tashin alqiyama yana ɗauke da ita ga wuyan shi tana kuka yu'ar wannan kukan mai nan na akuya shi larabawa suna kuka na dabbobi suna da sunaye wajensu. Nahiq himar kenan jaki kukan shi sunan shi nahiq sahil sunan kukan doki ga sunan dai sunayen to yu'ar wannan suna ne na kuka na akuya fa yaqulu ya muhammad shi wannan mutumin da zai zo na dauke da akuya bai bada zakata ba ya zo ya ce ya muhammad فأقول لا أملك لك شيئا سي النبي يتي با روانا دا كي با أبن دا ملكا مكا قد بلغت نا إذا مكا ساكو نتي وألا ياتي أبادا زكاك كجي ولا يأتي ببعير كون وزومن دراقمي يحمله ينا توكد شي على رقبته أكن وينشي له رغاء ينا كوكا ينا روري شي راقمان فيقول يا محمد يزو ينا نيمان إن تشيتي شرانة أشن القيامة فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت abin da zan maka ban mallaka maka komi zuwa ga Allah dan na riga na isar da sako الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آتاه الله مالا النبي صلى الله عليه وسلم يتي duk wanda Allah ya ba dukiya falam yu'addi zakatahu bai ba da zakatar wannan dukiyar ba mufila lahu maluhu yawmal qiyamati shuja'an aqra za a yi ma wannan dukiyar tashi kama ta maciji wanda yake mai sanko wannan dukiyar tashi sai a naɗe ta a maida ta wani maciji wanda yake mai sanko lahu zabibata ne wanda yake yana da kaho za mu yi bayani a kai yutawwiquhu zai rinka zuwa ya rinka nade shi yawmal qiyama thumma ya'khudhu bi lihzimatayhi sai ya rinka kama sasannin bakin shi ya'ani bi shidiqaihi kifin baki shi ne ake cewa shidiq thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka ni ne dukiyarka wadda kake ba da zakata ana kanzuka ni ne dukiyar da ka tara ka ɓoye kake ba da zakata ثم تلا سي الله النبي صلى الله عليه وسلم يا كرمتا ولا لا يحسبن الذين يبخلون كنان الآية آية تتي لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السم- ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله wannan hadisin ma yana nuna mugun abu wanda bai ba da zaka yake haɗewa da shi gaba ga Allah zaka a cikin alkur'ani haɗa ta ake yi da sallah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna wa mimma razaqnahum yunfiqun آه، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أن قارن صلاة زكاة ولا ديوة فأما saboda ruwa ruwa da Allah ya halicci dan adam da ita ba wani abu aka ce ka bada ba biyu da rabi cikin ɗari ne aka ce ka bada dan abu ne wanda bai kai ya kawo ba amma sai ya zama na ka ki ɗaukar ka bada za ka iya zuwa kana ta salloli kana ta salloli kuma ka tara amma in aka zo wajen zaka ina take shiru kake ji mai gari eh ya ci shirwa dan wasu motocin da kake gani da wasu gidajen kai ka san da a ce ana ba da zaka to a gaskiya da talakawa sun yi karanci to wanda Allah ya ba dukiya bai ba da zakatta ba مثل له ماله يوم القيامة shuja'an wannan dukiyar za a maida ta a juye ta ta zamo shuja'an wani kumurcin maciji akra asalin al'akra shine wanda gashi bai fitowa a kan shi malamai suka ce suka ce shi maciji daman ba gashi gare shi ga kai ba kenan maganan a ce ko yana da sanko ai bata taso ba sai malamai suka ce irin mugun dafi da ke gare shi shi ke sa kan nashi ya zamo kamar yana da sanko shi ne akra lahu zabibata ne zabibata ne aka ce yana da wani alama ce ga kan shi akwai wani maciji da gani yana da wani ɗashi ɗashi guda biyu za su zamo kamar ƙaho gare shi wasu malaman suka ce a'a kumfan baki yake yi saboda mugun dafi da yake ɗauke da shi sannan ya zo ya naɗe shi wannan wanda yake da dukiya bai bada zakar shi ya tsarrikuhu yawmal qiyama kaji hadisi yana daidai da aya ولا يحسبن الذين لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون kenan da sannu za a naɗa musu wannan dukiyan ma bakhilu bihi yawmal qiyama amma kaga qur'ani bai nuna me ake maida shi ba sai ma'aiki ya nuna maciji ne ake maida shi wannan dukiya a maida ta katon maciji katon maciji wanda ke da sanko wanda yake da zabibata ne wani abu kawakaho a gare shi wanda ke nuna alamar mugun dafi na shi ko kuma wanda saboda mugun dafi da ke gare shi bakin shi yana kumfa kenan ya zamo ya naɗe shi thumma ya akuzo bilihi zimataihi sannan ya rinka kama gefen bakin shi yana cira ai bishi yani bishi da kaihi gefen baki ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ni ne dukiyarka wadda ka riƙe ka ƙiba talakawa haƙƙinsu ni ne abin da ka tara sannan sai annabi ya faɗi wannan aya wadda ke cewa la yahsabanna alladhina yabkhaluna waɗanda suke ruwa suke ba da zakka kar su yi tsammanin yabkhaluna la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataw a la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum waɗanda suke ruwa da abin da Allah ya ba su kar su yi tsammanin wannan ruwa alkhairi ne gare su bal kar su yi tsammanin wannan ruwa alkhairi ne gare su abin da ke rubuta anan la yahsaban alladina kenan ina karanta abin da ke gaba gare ni ne nan ne wanda al-Imam bukhari ya jo da shi mu ko nan wala a mu anan wala aya haka take wala amma nan la yahsaban alladina yabqaluna nan sibanna yawwa la kenan aya tana cewa wala yahsabanna amma abin da al-Imam bukhari ya rubuta nan ne shine la yahsabanna da yawa muna ganin tafawut tsakanin abin da shi yake aya ne tun baya ma mun yi bayani akan wasu wuraren da kuma abin da shi ya rawaito in muna karanta hadisin muna karanta abin da ya rawa- ya rubuta ne shi al-Imam al-Bukhari kenan waɗanda suke alladhina yabkhaluna waɗanda suke rowa la yahsabanna kas su taba tsammanin bima- yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi da abin da Allah madaukakin sarki ya ba su na fadlar shi kas su yi tsammanin wannan rowa alkhairi ne gare su bal huwa sharrun lahum wannan ruwa za ta zama masa sharri sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyama da sannu za a rinka nada masu abinda suka yi ruwa da shi a ranar tashin alkiyama ba wai haka za a nada masu ba sai ya zamo kumurcin matiji wanda kamar shi ke bada tsoro da mugun dafi wanda yake dauke da shi walillahi mirasu samawati wal ard mallakar sammai da kasai daji sammai da kasai duka ga Allah yake wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki masani ne da abin da kuke aikatawa kinan dai wannan mugun abu in mutum ya ji shi ya san cewa abu ne wanda yake ba kaɗan ba in aka ce wuta da jahannam a aje komi kawai zafin ne kaɗai ciki ba magana wannan mugun ban tsoro ba kaga mutum ai ya kaɗe kuma duk wanda ya san maciji balle irin wannan ya san cewa yana da tada hankali da firgitarwa to haka zai zo ya nade ka kuma ba zai baka dama na ka ruga ba ko ka je wani wuri ya rinka tattakakka yana cewa ni ne dukiyar ka wadda ka tara ni ne abin da ka ɓoye ka kiba mutane a talakawa haƙƙinsu a tabbakalo تائها شرحا بمال إذا قيل الزكاة تقول لا لا ومنعك للزكاة تراه خيرا يكون عليك بعد قبل وبالا وإذا كذو كان الفهري بدوكيا كما كجباد زكاة إذا قيل الزكاة تقول لا لا إن أكتي الزكاة كتي بضم بعدها سجيس نيمو منا ومنعك للزكاة تراه خيرا yanzu hana zakkan ne kake tsammanin shi alkhairi ne ba alkhairi ba ne ya kuno alaika ba da gafin wa bala ranar tashin alkiyama sai ya zama maka mugun abu to akwai mugun abin da ya fi mutum ya samu kanshi ba ho waje yake ba ba lokacin da wannan maciji zai zo da a ce waje yake kaga kake tsammani ga ya naɗe shi ba wanda zai cece shi ba wurin cerewa to a cikin wutar jahannama ne za a rinka mashi irin wannan azaba don haka dukiya ni yasa ake ce masaka saka saboda ƙara dukiya da take ba rage dukiya take ba in ka fidda abin da Allah ya ce ka fidda Allah maɗaukakin sarki zai sa maka albarka ga dukiyarka barin wannan kuɗi na zaka ka ki bada su ko ka bada su ba yanda Allah ya ce ka bada ba to wannan shi zai kawo maka ci baya in ba ka samu ci baya a nan duniya ba to ka ji bala'in da ke jiranka a lahira don haka yanda aka riƙe sallah a yi ƙoƙari a rinka ba da zaka ta dukiya haka nan don dukiya ba ta ragewa saboda an ɗauka an bada sai ma dai albarka Allah ya sa ta ga dukiyar shi wanda ya ɗauka ya bada ɗin wa ma tunfiqu min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar da shi Allah maɗaukakin sarki shi ke maye ma wurin maye wurin abin da ka ciyar Allah ya ƙara maka ina ga alhaji ai anan ne ya kamata mu dakata sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama naltaqi nastaudi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير za mu tashi kan hadisi na dubu da ɗari hudu da hudu insha Allah.